الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayaka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau muna juma'a ne daren asabar ashirin ne kuma da ɗaya ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda ya dace da 21 ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya muna cikin aya ta 111 wanda lokaci cin mana za mu tashi daga kan wannan aya insha Allahu kafin haka akwai yan uwa da yawa da suke ta tambaya dangane da abin da ya shafi group na whatsapp wanda muke amfani da shi a wannan majalisin namu na tafsirin ramadan ko na tafsirin ranar laraba da majalisinmu na sunan abi dawud na masallacin miyatti na duranan juma'a sun sake tambayan wannan namban daga wurare daban-daban namba ita ce 080-3112-4177 sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai sannan idan mutum yana cikin gurub guda ɗaya ba bukatar ya sake shiga wani gurub duka abin da ake din guda ɗaya ne idan wannan gurub ɗin ya cika ne sai sake buɗe wani duk abin da aka yi postin a wannan gurub shi yake wance idan kana gurub guda uku za a tura ma karatu uku ne duka iri ɗaya kuma an gane ko to mutum ya daina shiga wani sabon gurub ba wani abu ake sawa a can daban ba ka san shi wasa ba kamar a telegram ba ne iya mutum dubu ɗaya ne da ashirin da biyar daga nan sai dai ka ƙara buɗe wani to muna da gurb har guda uku wanda mun bude ɗaya cika muka aka sake bude wani mun bude wani ma cikin azumin nan da wuce kwana goma ba shi ma kusan mutum 900 da wani abu yanzu kaga ya kusa cika to Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya ya kuma karba mana ayyukanmu kafin mu amsa tambaya kuma akwai dangane da kwamitin marayu da muka yi ta sanarwa akwai wanda ya aiko da naira dubu talatin ya ce a sa a wannan kwamiti na marayu da wanda ya aiko da dubu ɗaya juhdul muƙilli duka Allah ya karɓa musu ya sanya albarka kuma har yanzu kofa tana buɗe ana ci gaba da wannan neman taimako kuma muna sa ran insha Allah zuwa jibi za a fara raba musu ma ababen da ke hannu musamman na kayan sallah saboda samu su yi sallah to lalle kofa tana buɗe ga duk masu aiko da taimako na yadi ko zani ko takalmi ko kuɗi ko kayan abinci duka insha Allah ana bukata Allah ta'ala ya saka da alkhairi ana kuma iya samun kowanne daga cikin mutanen masallacin nan ko shi mala adamu wanda yake zaune a nan gefen haguna ko imam na masallacin juma'a na can na bypass mala umar ko kuma nan masallacin su malam jamilu duka ko nima duk da bana anguwan nan duk inda aka same ni ko a waya ne insha Allah sakon zai shiga hannun in Allah ya yarda sai wanda yana tambaya dangane da nayi magana akan sallah cewar idan aka kira sallah ko me kake ya kamata ka bari kai sallah kuma muka ce duk abin da ya hana ka sallah ko karatun qur'ani ne a lokacin ya zama haramu da muke magana akan masu shiga halwa su yi kwana arba'in ba su fito ba sai ce to su ɗalibai ne suna makarantar islamiyya ba sa fitowa sallah sai karfe hudu da rabi ko da an kira sallah amma dai su suna cikin aji ana karatu sai fota ce ake fito da su gaba ɗaya a yi sallah to ya suya wannan ya matsayinsu yake wannan babu komai a bisa tsari na shugabanci a sallan ba lokacinta bane ya fita sallar la'asar ta kan kai har kusan karfe biyar da rabi misali sai rana fara canja kamanni ne take shiga lokaci na laruri amma fitanta kuma sai rana ta faɗi to tsari na makarantu dole zama akwai tsarin shiga da fita idan aka kira sallah wani lokacin aka ce ma ɗaliban su fito ba inda za su yi sallah masallacin ya musu kaɗan to sai a bari a yi sallah na jama'a a watse kafin su kuma fito da su gaba ɗaya su haɗu su yi jam'i ainihin ƙarƙashin shugabancin limami guda ɗaya wannan tsarin da ake a makarantu wannan babu laifi ina fata an gane a wani abu ma da zai kama ana cikin wani mitin mai mahimmanci ya shafa ruwa irin wannan ko da an kira sallah a masallaci a ci gaba da wannan har a kammala a fito a yi jam'i gaba ɗaya idan mitin ina alaƙa da addini ko al'umma ba wani mitin na duniya ba ya zama ko wani maslahan al'umma ne ko kuma wani abu ne da ya shafi addini don a shawo kan wata matsala ko sulhu ya faru ko da a lokacin sahabbai a wannan ba wata matsala ba ce ba haka kawai ne a kira sallah ka ki shi ne ake magana Allah ta'ala ya samu dace amma a bar lokacin ta fita gaba ɗaya kuma shi wannan haramun ne ko me ake an fahimci wannan abin da kyau shi yasa ma kaman idan likitoci za su shiga tiyata sai zamto abun yana da alaka da lokacin sallah kuma tiyata wani lokaci akan samu matsala aka shiga ana tsammanin awa ɗaya sai awa hudu in ya zo da tangarɗa to a irin wannan gaban kaddara ce za su shiga ne karfe uku to malamai sun halatta musu su yi jami'in a zahar da lasar ina fata an gane in za a shiga tiyata karfe uku ba a san me zai faru ba aka shiga to likitocin ya halatta su yi jami'in a zahar da la'asar idan suka shiga ko da an samu matsala ba su fito ba har rana ta faɗi to kaga sun yi sallar la'asar to malamai sun ba da wannan daman sa karkashin nassoshi kuma na shari'a insha Allah Allah ta'ala ya samu dace insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da ainihin goma sha ɗaya insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa'ana tilwujuhu fuskoki sun rusuna fuskoki sun kaskanta lilhayyil qayyum garayayye wanda ke da cikakken rayuwa alqayyum wanda ke tsaye wajen juya al'amuran bayan shi Allah shi ya halicci kowa kuma shi ke kula da kowa babu abin da ke gagarar shi alhayyu rayuwa babu wanda ke da rayuwa cikakkiya in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi ke da rayuwar da bata da farko kuma yake da ainihin ƙarshen da bashi da ƙarshe amma duk wani abun halitta yana da farko kuma yana da ƙarshe an sarran da aka haife shi kuma Allah ya sarran da zai mutu subhanahu wa ta'ala da duk abin da ke da farko ke da ƙarshe ainihin wannan sunan shi bawa alƙayyum wanda yake tsaye wajen kula da al'amuran bayan shi yasa kaga duk wani halitta kan ba zai cikakken tsayuwa wajen kula da wani abu ba bacci zai iya kama shi ba abin da za ce ka tsaya sati guda kana kula da shi 24/7 ba zai yiwu ba ko mutum ne ko dabba sai bacci ya kama shi amma dan adam yana da gajiyawa to amma Allah shi yake tsaye yana kula da bayi tun daga ran da ya halicci duniya har ran da kuma zai nade ta gaba daya an fahimci wani abin da ke shine alƙayyumu din kenan kisa idan da Allah a ce yana daukan hutu to da gaba ɗaya halaka za a yi shi yasa malaman tarihi suke ba da tarihi a bi sanadin gairi sahih suna kawo shi a matsayin kissa kawai annabi Musa alaihi salatu wassalam wata ya tambayi Allah me yasa Allah baya bacci subhanahu wataala sai Allah ya ce da shi ya dauki ƙwarya ya zuba ruwa a ciki ya dora akan shi da ya cika ƙwarya da ruwa ya dora akan shi yana tsaye ya rike ƙwarya Allah sai ya sa mishi bacci to idan bacci ya kama shi me zai faru ga shi yana tsaye ga ƙwarya a cike da ruwa a kan shi kaga faduwa za ta yi haka da gengede ebe shi shi din ya fadi ƙwaryar ma ta fadi kuma ta fashe ruwan ya zube sai Allah ce da shi to inda ina bacci da duniya da abin da ke ciki gaba ɗaya abin da da faru da ita kenan shine alƙayyumu din kenan yana tsaye wajen kula da bayin shi yana jujjuya al'amuran su subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa kad khaba hakika ya taɓe ya yi hasara ya banu ya lalace man hamala zulma duk wanda ya ɗauki kayan zunubi na zalunci ya zo da shi lahira duk wanda ya zo lahira da kayan zalunci kaya mai nauyi to lalle wannan ya banu ya lalace shi saran tashin kiyama idan kai dan aljanna ne zaka sha kallo kallo na abun mamaki Allah samu na ciki Allah samu ya kallo mu more ba a kalle mu ba saboda zaka ga mutum ya dauko tirela da shinkafa a ciki yana tafiya a ce gashi nan shi ne aka ba shi tallafin korona ya rike a kan shi yana tafiya da shi da tirela ko kuma ya ɗauko sto ɗin da ya ɓoye abincin korona ina fata an gane kamin da aka yi a wasu jihohi an gane ko to ire-iren waɗannan al'amuran duka mutum zai kalla kaga mutum ya ɗauko akuya tana kuka me me a ce ɓarawon akuya kenan a filin kiyama duk abin da ka sata haka Allah zai sa ka ɗauko shi a kanka haka wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ba wanda ya sace filayen abuja haka Allah zai ɗora mishi wanda ya sace filayen garin can haka Allah zai ɗora mishi ya taho da su akan shi yana tafiya masu kwace filayen mutane da kwace gidaje su rusa ba za su biya ainihin compensation da ya kamata ba haka za a ɗora musu akai suna tafiya yan aljanna suna kallon su to duk waɗannan abubuwan da ɗan adam yake ji wallahi gaske ne domin abin da zai tabbatar maka da kiyama gaskiya ne shine halittanka gaskiya ne in ka ce karya ne to halittanka ma karya ne ya aka ɗauki cikinka aka haife ka baka ce wannan karya ba ne ba lokacin da kake ci ka san me ya faru babu ka san lokacin da aka haife ka baka sani ba labari aka baka kuma labarin gaskiya ne za a ce a ran da aka haife ka an yi kaza an yi kaza kayi rashin lafiya kaza kayi sharetuwa kayi duk baka sani ba ba haka bane ba to yadda wannan labarin yake gaske dan adam ne kuma ya gaya maka mahaifiyarka ne ko babanka ko yayunka ko yan gidanku ko wanda suka san ka kai kuma baka sani ba to yanzu Allah ne ke baka labarin abin da baka sani ba idan ka gaskata nasu me yasa ba za ka gaskata nashi ba wa qad khaba man hamala zulma haqiqa ya tabe duk wanda ya dauko kayan zalunci babu zalunci mafi girma kuma sama da shirka ke sa a cikin alkur'ani mai girma Allah ta allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون yace waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ya ce ulayaka lahumul amnu waɗanda su suke da amunci su suke da security security internally da kuma security na waje ka samu security zuciya ka samu amunci a cikin ranka saboda baka yi zalunci ba baka cuci kowa ba baka yi shirka ba sai ka ji kana da wani irin nutsuwa wallahi wani yake gaya mini bai wuce kwana uku da ya wuce ba ina ganin kamar jiya ne ma bai kai kwana uku ba jiya ne ya ce suna magana da wani gwamna kuma na san mutumin gwamnan ne ya ce wallahi malam muna hira da shi zai wahala a minti goma sai ya ce wani sara shekara biyu fa na sauka wallahi ya ce abin da gwamnan ke gaya min shi kenan ya ce sai kuna wani hira sai ya ce maka saura shekara biyu fa na sauka babu al'amdu to yanzu a cikin tashi hankali duk abin da kake gani wallahi a ran shi bai da nutsuwa ya fi ka damuwa ula ka lahumul amnu to Allah ya zare wannan amnu duk lissafin shi saura shekara biyu kana ba shi labarin azumi yana ce maka saura shekara biyu saura shekara biyu da sauka sai ya sauka kuma ko zai mutu wallahi tallahi sai ya sauka yanzu yana lissafi idan ya sauka zai samu sanata ne gaba a son shi zai samu minista ne shugaban kasa ba ya son shi ya rasa yadda zai yi duniya ba a son shi abuja ba a son shi to wannan ba karamin bala'i ba ne ba to shi yasa idan baka zalunci kowa ba hankalinka kwance ba abin da ya fi wannan daɗi amma ka cuci wancan ka wulakanta wancan ka zagi wancan ka kwace wancan ka taka wancan shekaru sun ƙare yanzu shi duk lissafin sa saura shekara biyu ya ce wallahi tallahi abun ya bashi mamaki yana gaya min to kaga kai da kake bawan Allah ka gode wa Allah duk da jiniyan da kake gani da manyan motoci da hawa jirgi a zuciyarsu wallahi ba sa jin daɗi bacci ma wahala yake musu akwai wanda ya gaya min baki da baki ce wallahi sai ya sha magani yake bacci kuma in ka gan shi da security ana sarawa sai ka ɗauka ce wallahi ya ce malam ba ma jin daɗin rayuwa ba na iya bacci wallahi tallahi to shine al'amru din Allah ne yake ba da shi Allah yake ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ba wanda zai baka nutsuwan zuci in ba Allah ba to shine Allah yake cewa zalunci in ka yi shi babu kai babu abinci Allah zai zare amincin ya ce to masu samun aminci sunan da sun yi imani ba su cakuɗa imanin da zalunci ba ya ce wahun muhtaduna sunan shiryayyu kuma su suke da al'amnu cikakken aminci security na zuci security na waje sai Allah yake cewa da ya faɗi wannan ya sahabbai hankalin su ya tashi sai Allah ce ku kwantar da hankalinku annabi ya ce musu inna shirka la zulmun azim babban zalunci babu kamar shirka to shi yasa zalunci babba da karama a matsayin ka na musulmi ka nisance ta Allah ce qad khaba ma hamala zulma haƙiƙa ya tabe duk wanda ya dauko kayan nauyi na zalunci Allah sai ce wa man ya'mal minas salihati duk wanda ya aiki nagari wa huwa mu'minun sharadi kenan wawu in wawul halci ai halatu kaunihi mu'minan a lokacin da ya aikin kuma shi mumini ne ke sa duk abinda usaid za ta bayar na taimakon an yi girgizan ƙasa yan gudun hijira refugee camps da wane ne babu lada saboda ba su da imani sharaɗin karɓar aiki allah ya baka lada sai kana da imani imani shine kayi imani da allah subhanahu wataala ka yi imani da ƙur'ani ka yi imani da annaba wannan shine imanin da ake nufi amma duk yadda kake da imanin tausayi amma ba ka sallah ba ka azumi duk baka yadda da shi ba to ba sunan ka mai imani ba to sharaɗin karɓar aiki kuma sai kana da tauhidi ka'idan karɓar aiki zamo kana da imani yasa Allah ce wahu mu'minun wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa yace wa huwa mu'minun sharaɗi ne ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن dole sharaɗin sai ka yi imani to shi na anan muke cewa duk aikin da wanda ba musulmi ba zai yi na alkhairi ya taimaka mutane ya yi kaza ya yi kaza Allah zai saka masa ne a nan duniya ya ba shi lafiya ya ƙara masa arziki ya ƙara masa ɗaukaka amma ladakan da ake rubutawa shi kan ba za a ba shi ba duk sakamakon anan Allah zai biya shi shi yasa wani daga cikin mushrikai da ya shahara da taimako amma sai Allah kaddare shi da musulunta sai yake tambayan annabi alaihi salatu wasallam cewa ya rasulullahi ni fa lokacin da nake kafiri ina taimako ina kaza ina kaza ina kaza abun ya amfane ni yace kware da gaske ai shi sa Allah ma kyauta da musulunci an gane ko to Allah ya kalli kyakkyawan zuciyar shi kenan to Allah ya ce wa man ya'amala minas salihati duk wanda ya aiki nagari wa huwa mu'minun alhali yana mai imani fala ya khafu zulman kada ji tsoron zalunci wala yazlimu rabbuka ahadan ubangiji baya zalunci to anan az-zulmu da ake nufi anan shine Allah ba zai ainihin rage maka wani abu da kai na lada a ce a kwashe maka ba az-zulmu ba za a ƙara maka ba kai zunubi abinda ba kai ba a ce kayi wala hadma ba kuma za a rage maka ladan aikin da kai na alkhairi ba shi ne duk wanda yake ya gamu da Allah yana mai imani fala ya khafu zulman wala hadma ba zai ji tsoron zalunci ba bi ma'ana duk zunubin da aka rubuta to na shi ne in bai yi ba kuma sai da Allah ma sa a rage Allah ba zai kara ma zunubi ko da kwayan zarra ba wala hadman duk aikin da ya na lada kuma Allah ba zai ainihin tauye mishi ba Allah baya zalunci zai iya kara maka lada zai iya rage maka zunubi amma ba zai kara maka zunubi ba ba ko zai rage maka lada ba kun ga akasin abin nan ne akwai aikin da za ka yi kwaya ɗaya Allah baka lada dubu akwai aikin da za ka yi na zunubi kuma zunubi kwaya ɗaya za a baka ƙila ma a ce a shafe an yafe maka wannan rahama ta Allah kenan amma wajen aikin lada sai dai a ƙara babu ragewa wajen aikin zunubi kuma sai dai a rage amma ba a ƙarawa shine fala khafu zulman wala hadma sai Allah ya ce ni وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله توك ذلك كما رحكني أنزلناه مكسوق الدشي قرآن أبو كراتو dan shi alquran ala wazni fu'lan ana nufin abun karantawa daga qara'a ne ya qara'u qira'atan qur'anan an gane ko daga kalman qara'a za a samu ikira a samu ya qara'u qara'a qira'atan qur'anan almaqru'u alqari'u duka kamar kalman kataba a samu oktob yaktubu kitabatan kutub ina fata gane alkatib maktub maktabatun maktab duka daga ainihin wannan larabci kalma ɗaya sai a ta fito da abubuwa daga cikinta ita kaɗai take da wannan a yaren duniya gaba ɗaya to allah sai ya ce wa kazalika anzalnahu qur'ana kama ka ne muka saukar da shi a matsayin abun karantawa arabiyan ba larabin littafi allah ya zaɓi larabci ya saukar da shi da wannan yaren bisa ganin daman shi amma duk bincike na duniya tabbatar da cewa babu yaren da ke kusa da larabci a ilimi in ana magana tsantsan ilimi cikin yare to babu yaren da zai zo kusa da larabci kuma babu yaren da ke da yawan kalmomi kamar shi ina jin ko a karatun abu dawud ne ko a nan mukaddaman tafsiri ne na manta na gaya muku cewa in ka ɗauki turanci gaba ɗaya kalmomin shi guda nawa ne gaba ɗaya kalmomin turanci kaf don akwai yaran da an ƙayyade iya kalmomin shi kuma duk shekara akan samu sabon kalma a sata a cikin dictionary to sai aka ce har zuwa yanzu kalmomin turanci fa gaba ɗaya dubu ɗari kaza ne ba su kai dubu ɗari biyar ba har yanzu kalmomin turanci gaba ɗaya amma larabci yana da kalmomi sama da miliyan goma sha biyu sama da miliyan goma sha biyu ina fata an gane babu yaren da yake da rabin kalmomin larabci za ka samu abu guda ɗaya yana da sunaye ba ka ɗauki kamar zaki na sha ba da misali da shi yana da suna fi guda ɗari a larabci zaki kawai in ka ɗauki doki idan ka ji sunayen doki a larabci sai ka yi mamaki to abin da yasa Allah ya zaɓi ƙur'ani ya saukar da shi da larabci ya duba ne babu yaren da ke da balaga kamar larabci balagan da ke cikin larabci in baka karanta ba duk bayanin da ba za ka gane ba ina fata an gane ba za ka taɓa fahimta ba to Allah ya saukar da shi arabiyyan da larabci yace inna anzalnahu qur'ana arabiyyan la'allakum taqilun yace wa hadha lisanu arabiyyun مبين يتي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصل الآيات أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء to qur'ani larabci ne tsantsa babu wani yare a cikin shi wanda ba larabci ba akwai waɗanda suke cewa akwai wasu kalmomi a qur'ani wanda asalinsu ba larabci bane ba ibn jarir tabari cikin tafsirin shi ya raddi akan wannan magana yace ba zai taba yiwa ba Allah ce in na anzalna qur'ana arabiyyan kace akwai kalmar da ba larabci ba sai ce in nashi'atal layli kalmar nashi'a din na asalin ta ba larabci bane ba sai aka ce akwai abin da ake ce mishi haduwa na kalma ɗaya ga wasu yarurruka a samu kalma ɗaya kana amfani da ita wannan ma na amfani da shi wannan ba shi ke nuna cewar ba na shi bane ba da na zo ina karanta littafin indiyanci wanda wannan bawan allah ya rubuta gashi a cikin masallaci sai yana ganin waɗansu kalmomin da a wasu yare kuma akwai su kuma indiyawa ma suna da shi ina fata an gane yanzu misali ka ɗauki tuwo me tuwo a ba ku san tuwo ba shi na abin da ake ci tuwon masara ko na shinkafa ko na saimo ko na dawa misali to idan ka je gambiya su ma tuwo suke ce mishi a gambiya to kalman tawaye ce ta hausawa ne ko ta 'yan gambiya ina fata an gane to za ka samu kalmomi da yawa yarurruka da yawa suna amfani da shi kalma guda ɗaya to sai aka ce irin wannan aka samu a ƙur'ani akwai shi a larabci sannan mutanen farisa ma suna amfani da shi sannan mutanen habasha na amfani da shi ila rumawa da suka zo suka zauna a siriya suma suna amfani da shi asalin kalman ta wace ce wannan allah ne zai iya faɗa amma ni na fi ganin kalman ta larabci ce inda ba ta su bace allah ba zai sa ta qur'ani ba kun gane ko shine qur'ana arabiyyan ba larabin littafi ne sannan larabci ne kadai na sha baku misali shi kadai ke da ba duk yaran duniya ba su da ba sai dai da sai dai dalun amma radi ko ba ba waɗanda suke da shi duk yaran duniya kam wannan muttafaqun alaihi ne duk masana yare sun yadda larabci kadai suke da ba amma duk yaran duniya da suke da shi dal ko dalo larabci ne suke da za suke da za da za duk duniya ba mai wannan hesu su suke da tha da sa da sa ba mai wannan a duniya sai laraba su suke da a da a ba sai ba larabe to wannan kaɗai ya saka gane larabcin ƙarshe ne yana da abubuwan da duk duniya ba yaran da ke da shi kuma da ka canja abu sai koma wani abu daban wajen alifu in ka kawo ainun sai ba da wani ma'ana daban wajen sadun in ka kawo wani abu sai koma wani abu daban kaga in ka ɗauki sadidu da sadun da sadi shine jinin da ya lalace gurbataccen jini ko ka ce ɗiwa a hausan mu da muke a nan amma a sakwato karka yadda ka ce ɗiwa wani zai tashi bar wurin shi malamin gaba shi da kunya an gane ko to shine ainihin sadidu da sadun da sadi kenan in ka ɗauki sadidu mai sinu sun ke kashashe shine ittaqullaha qulu qawlan sadidan abin da ya dace ina fata an gane sannan in ka ɗauki tha ka ce sadida sai kuma daga sadiyu shine ainihin kirjin mace to kaga kalma ce guda ɗaya sa da sa da sa ta bada ma'ana daban-daban to ire-iren waɗannan abubuwan in ka ɗauki dal da dal wannan bata wannan kuma ainihin jagora mai shirye da abu kun gano wannan abin da kyau to shi yasa Allah ce qur'ana arabiyyan la'allakum taqiluna na saukar da shi da larabci ne don ku hankalta yaren kadai ku yi nazari game da shi daga na za ku gane gaskiyan wanda ya zo da addinin da gaskiyan wanda ya aiko shi subhanahu wata'ala Allah ya ce wa sarafna fihi min alwa'idi mun yi tasriful ayati dangane da bayanin azaba cikin alkur'ani mai girma shi da sarrafna fihi min alwa'idi Allah ya kawo labarin wa'id ya bada labarin jahannama ya bada labarin azaban da ke ciki ya bada labarin halin da za a shiga ya bada labarin saradi ya bada labarin azaban kabari labaru daban-daban daban duk dai kuma azaba yake koma gare shi shi da sarrafna fihi min alwa'idi yace da kai annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wannan azaban kabari kenan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shi kuma azaban da za samu a lahira to ire-iren waɗannan labarun wa in yassagi su yi gasu bi ma'in kalmuhul yashul wujuhu ruwan da za a sha a jahannama yanzu ya ce da kai la'akilu na min shajarin min zaqum shi kuma abincin da za a ci kenan to duk wannan tasriful ayati ne Allah ya ce za a sa su a wuta kullama nadajat juluduhum baddallahum duk wannan wani abu ne fatan za ta zagwanye a sake sabon fata ya ta baka labarin azaba kala-kala shine sarrafna fihi min alwa'id mun yi bayani kala-kala mun yi ta sarrafawa a cikin qur'ani dangane da azaba kamar ka ce Allah saboda me ce la'allahum yattaquna watakila ko za su yi takawa su ji tsoron Allah su tsare dokokin Allah aw yuhdisu lahum dhikra ko kuma tunani ya faru gare su bi ma'ana su wa'azantu shine yuhudisu daga ahadasa ne bi ma'ana wannan wa'azin ya haifar maka da tunani kai gaskiya fa akwai matsala in ba mu imanin nan ba shi yasa wani daga cikin marubuta Paul Johnson wani mutumin Ingila ne historian ne an haife shi a 1928 bai ma jima da mutuwa ba ya mutu cikin 2023 shekaran da aka samu canjin gwamnati ina fata an gane 2023 ko to shi wannan Paul Johnson din asalin shi ɗan jarida ne ko masanin tarihi to a wuraren ali 1900 an samu waɗansu mutane a germany da europe masu ainihin adawa da yahudawa kakanin su hitila kenan an gane ko suna tsananin adawa da yahudawa sai suka ce ai yahudawa makareta ne duk labarin annabi musa makarya ne sun kawo ne don su ɗaga darajarsu kawai to shi paul johnson kuma kirista ne sai bincike game da yahudawa musamman ya duba ƙur'ani sai ce personalitin annabi musa da yadda labarin shi zuwa ƙur'ani ba wanda ya sai ce ƙarya ne kuma kirista ne ya ce yadda allah ba da labarin annabi musa babu hankalin da zai tsara abun haka kawai a ce tatsuniya ne in ji paul johnson to kaga da ya nazari ya ce to shi a duniya abu da yake tare mishi da hankali har yanzu bai san shi waye bane ba akwai amsan da ya kasa ba wa kanshi ya ce na farko daga ina yake kuma me zo yi a nan in ya gama ina zai koma in ya koma me zai faru ya ce har yanzu ba shi da amsa waɗannan abubuwa shi ne abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya kaga inda Paul Johnson na da hankali sai musulunta duk amsar na musulunci daga ina kake Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne halicce ka shi ya kawo ka duniya me ka zo yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bauta ka zo yi in ka gama ina za ka koma wa ila Allah turja'ul umur gaba ɗaya za ka koma wurin Allah menene sakamako wuta ko aljanna ina fata an gane farikan fil jannati wa farikan fi sa'ir to kaga amsan gaba ɗaya akwai shi a musulunci to har ya mutu kuma bai karbi wannan abun ba to shine Allah ya ce yayi ta wannan bayani ne la'allahum yattaquna ko za su yi takawa su tsare dokokin Allah aw yuhdisu lahum zikra ko kuma tunani ya faru da su su azantu su ainihin koma ga Allah subhanahu wataala to Allah da ya wannan bayanin sai yau kansa kirari yace fata'ala Allahu al-malikul haqq fata'ala Allah ubangiji ya ɗaukaka ya ɗaukaka daga dukkanin wani mai shirka da shi ya ɗaukaka daga dukkan wanda yake saba mishi ya ɗaukaka daga dukkanin ƙaryan masu ƙarya ya ɗaukaka daga waɗanda suke jingina mishi abin da bai dace a jingina mishi ba ta'ala Allah amma yushrikuna shi Allah shine almuta'ali kuma ya ɗaukaka daga halittun shi komai na ƙasa da shi daga Allah babu komai subhanahu wata'ala al'arshi ce ƙarshen komai komai na kasa da al'arshi to sai Allah ce fata'ala Allahu Allah ya ɗaukaka ya ce almalikul haq sarki na gaskiya sarkin gaske shine Allah duk wani sarki ba sarkin gaske bane ba khayal fiction ne kawai tatsuniya ne da abin da aka kirkiro haka rayuwar duniya yake idan kana so ka gane wannan duniyan ko to ka ɗauke ta kamar fim yadda ka san fim ba gaskiya bane ba haka rayuwar duniya yake gaba ɗayan shi ƙarya ne kun san saboda me idan ka shekara ɗari ka mutu za ka rantsuwa da allah ka ce kwana ɗaya kai a duniya yanda idan ka kalli fim ka gama kallo ka koma ka zauna ya ga kamar minti ɗaya ne daga farko zuwa ƙarshe a ka ga fim ne za a haifi mutum kuma ya girma har ya tsufa haka duniya ma take kun gano wani abin da kyau a fim ne mutum zai yi kuɗi ya talauce duka a fim ya zama shugaban kasa kuma ya sauka ya zama gwamna kuma ya sauka ba jiniya ba security ya koma tsohon gwamna ko kuma ya mutu duk a cikin fim to rayuwar duniya kamar fim take gaba ɗayanta yadda fim yake haka rayuwa yake to idan ka gane wannan wallahi ka huta domin in kai shekara ɗari kana ga kajima Allah sai ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a wurin Allah daidai ke da shekara dubu a duniya shekara dubu yanzu tun daga rasuwar manzan Allah alaihi abdullu salatu a tammu taslim har zuwa yau a wurin Allah ba a yi kwana ɗaya da rabi ba har yau tun da bai shekara dubu da ɗari biyar ba sai ya shekara dubu da ɗari biyar ne an yi kwana ɗaya da rabi kwana ɗaya da yini ɗaya kenan shi ne lissafin da ke wurin Allah kuma in kana so ka gane wannan hatta a cikin wannan duniyar da muke rayuwa akwai inda in ka je kwanakin shekarar su ba 360 bane ba ya fi haka yawa naga kun yi abin nan kun ji abin sabo ko duk sa'anti sun sa wannan abin akwai inda kwanakin shekarar su kuma kasa ma da kwana ainihin 300 ne a shekara akwai inda su kuma kasa da 300 ne akwai inda kuma ya haura kwana 400 a cikin wannan duniya da muke rayuwa akwai wata planet daban kwanakinta gaba ɗaya shekaru kwanakin shekara 280 da wani abu ne shi ne shekaransu wata goma sha biyu kuma sannan kwanakin shekarar wata planet kuma ya fi kwana 400 kun fahimci wani abin da kyau to shi sa idan an ce maka kwanakin allah shekara dubu ne karka yi mamaki a nan planet a duniya akwai inda haka abin yake akwai wani yanki a cikin jordan da suke da yini na awa uku sun taɓa azumi na awa uku da fitar rana da faduwar ta awa uku ne gaba daya su shine azumin su kuma bara ana azumi da ana cikin zafi na bada labarin nan kuma a bara abin ya faru da su wani ce malam da nisa wurin zai je shi to kaga wannan a duniyar da muke ciki ma kenan to Allah ya ce ran wunin tashin kiyama kuma ran da za a yi hisabi shi kuma kwana ɗayan shi gaba ɗaya shekara dubu hamsin ne na duniya ya ce ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilai fi yawmin kana miqdaruhu خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Allah ya ce a ranar tashin kiyama za ka ga mala'iku suna safa da marwa masu hawa da sauka suna ta hawa da sauka saffan ga Ubangiji kuma zai zo to sai Allah ya ce a wannan yinin miƙidaruhu hamsin na alfasanati daidai yake da shekara dubu hamsin na duniya a ciki za a yi duk abin da za a yi a gama hisabi kowa ya kama gaban shi wuni ɗaya ne kuma kun fanci wani abin da kyau to shi sa rayuwar gaba ɗayan ta khayal ce yan ce khayal shine imagination kawai gaba ɗayan ta ƙarya ce shekara ɗari da ya wuce duk waɗanda suke a su ne su wane a yanzu babu su duk wanda ke shine wane shekara ɗari baya su man gofat ina suke su suke da najeriya lokaci ko yanci ma ba bata ba sun zamo tari babu mutum ɗaya da ya rage duk wanda yake a wannan lokaci yanzu ya mutu wanda da su aka yi wannan gwagwarmayan kai gwagwarmayan yanci ma sun ƙare waɗanda aka yi da su to kuma nan da shekara ɗari kuma haka ne wasu sabin zubi kuma za a yi yadda ka sa a sa wannan kasar ɗin ya ƙare a sake sa wani a fim ko kuma episode da ake yi haka rayuwar duniya yake an gama season 1 episode 13 haka ne ko za a za a sake sabo to haka duniya ma take daga episode 1 da an je tatin ba season ya kare ba sai a ce an je season 2 so aminu saira to haka duniya ma take Allah ya ce fa wala ta'dal to al-malikul haqq kenan sada duk wani Allah ya kira kanshi da al-malikul haqq sarki na gaskiya kaga duk wani sarki da ka sani ba na gaske bane ba saboda me saboda ba zai tabbata a sarautan ba ya zan ba sarkin gaske bane ba kuma sarautar nashi is so limited in gwamna ya shi ma sai ya tsige shi aka da ko ba haka ba shi ma gwamna in shugaban kasa ya ji haushi sai a hada masa rigima a jihan shi sai a ce an tsige shi rigima hada maka ita za a yi an gane ko kawai sai shugaban kasa ce ya tsige gwamna da mataimakin shi ya rushe majalisa shi kenan kuma yan majalisa tarayya kuma sai a bribing ɗinsu yanzu kun san gwamnan rivers da aka cire yan majalisar nan da suke abin nan fa gashi daily nigeria sun buga zan yi kwatin kamar yadda suka faɗa su kasan an yada cewa kowane ɗan majalisa an ba shi dala dubu ashirin da biyar saboda su yi votin su yi fasin wannan lodin sun goyi bayan abin da shugaban ƙasa yi suka fito suka ce ƙarya ne an musu sharri allah ya isan su sai ga 'yan majalisa guda uku suka yi subud da baka sharri aka musu fadala dubu biyar biyar aka basu ina fata gane kuma babu bambanci tsakanin na apc da pdp inda za a gane najeriya dukkansu bakinsu daya kisa kar wani yaudare ka da wata sdp duk karya ne duk taron azalumai ne za su kirkiro ta sabuwar jam'iyya sdp a ta shiga talaka ko suna murna sai rufa'in ne mutanen kirki professional azzalumi kenan ina fata an gane zaluncin da yanayin Allah ya kama shi to saboda haka almalikul haƙu shine Allah sarki na gaskiya wanda sarauta yake da ya dawwamammiya ya tuɓe ya cire ce kuma ba mai tuɓe shi to Allah ya ce wala ta'dal bil qur'ani kada ke gaggawan alqur'ani ya kai wannan annabi mai girma min qabla an yuqda ilayka wahyu tun kafin a gama karanta maka shi kafin a gama maka wahayin shi saboda me idan mala'ikan jibril ya zo yana karanta annabi qur'ani to sai annabi yana gaggawan bin bakin mala'ikan jibril saboda ya samu ya rike abin da yake faɗa to Allah sai ya ce da shi wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawa da alqur'ani gaggawan koyon shi min qabla an yuqda ilayka wahayu tun kafin a gama zartar maka da wahayin shi bi mana kafin dan aikan ya gama karantawa Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu yace karka ainihin dinga harshen harshenka dan kana gaggawan koyon qur'ani kawai ka saurari mala'ika jibrilu inna alaina jam'ahu tattara qur'anin a zuciyanka akan mu yi thumma inna alaina bayanahu sannan mu maka bayanin qur'ani nan ma akan mu yake hadisi kenan shine fassarar qur'ani ga alquran ga albayan dole ababe ne guda biyu kun gane ko to anan sai malamai suka ce shi manzon Allah alaihi salatu wassalam ka dauki suratul al-kahf suratul kahfi gaba ɗaya lokaci da ta sauka suratul an'am gaba ɗaya lokaci da ta sauka izu biyu da wani abu to idan mala'ika jibril ya zo yana karantawa daga farko har ƙarshe annabi na saurara shi da ya gama annabi zai dawo da abin kawai alaihi salatu wassalam dan gatan Allah kenan shi nabiyun ne bi gairil wahyi la yatasarrafu ababan nashi abin mamaki ne in an karanta kawai zai dawo da shi ne ba bukatan ya manta wannan ku ya manta wancan ko ƙara karanta min babu shi alimun bila khatin hafizun bila daras in ji alfazazi shi alimun masani ne bila khatin ba tare da yayi rubutu ba hafizun hafizi ne kuma bila daras ba shi da malami bambancin annabi da wanda ba annabi ba kenan babu annabin da yake da malami su Allah ne malamin su ilimi ne min ladunni malaika jibrilu shi kuma Allah ke aiko shi amma duk wani malami kuma yana da malami to shi yasa malamai suka ce inda annabi na da malami da an samu matsala sai aka yi karan shurin malamin shi ce ɗalibin kan nan ya kawo fitina to shi Allah ne malamin shi ina fata an gane to sai Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilman kadai abinda Allah ya masa umarni shine ka dinga cewa rabbi zidni ilma ya Allah ka kara min ilimi babu abinda Allah ya ce wa annabi ka roki kari in ba ilimi ba babu shi ko a qur'ani ko a hadisi ba abinda ya ce ka nemi kari sai a wurin ilimi wannan kadai falala ne ga ilimi ke sa malamai suka ce idan ka duba annabi rahama alaihi salatu wassalam har ya koma ga Allah kullun ƙara karatu yake kullun wahayi ake mishi kullun wahayi ake mishi har ya koma ga Allah bai tsaye da karatu ba to haka kai ma karka daina karatu har ka mutu duran da kace kai ka naɗa rawani ka gama karatu to daga nan ka lalace za zo amma kace kace baka sani ba so kullun sababbin ababe fitowa suke kullun ƙara fidda sababbin ake wata rana Allah jikan malam Jafar aka mishi tambaya dangane da alkafi shin suna Allah ne ce ba suna Allah bane ba kuma iya abin da ya sani kenan kuma alkafi suna Allah ne sai ya ce wani dan karamin littafi ne irin wanda ake sa aljihun nan yana kwance kawai sai gani sai dauka ya bude yana karantawa yace abin da ya fara budowa sai ga alkafi ismun min asma'illahi ta'ala alkafi suna ne daga sunayen Allah sai aka ce Allah ya ce alaysa Allahu bi kafin abdahu ƙur'ani ne kuma alaisallahu bi kafin abdahu alkafi ɗin ke na sai da ya dawo wurin karatu ya janya wannan fata wanda ya to shi yasa kullum ƙara karatu ake sannan ilimi shi kaɗai ke mai da waɗanda ba kowa ba su zama kowa duk al'umman da ba ta da ilimi ta lalace kuma in aka ce ilimi duk abu guda biyu duk maganar da muke shine ilimin lahira da ilimin duniya duka a neme su amma ka sanin priority ɗinka ya zama ilimin addini duk abin da ka sani in baka san addini ba ka taɓe na ga profeso wanda ya fi shekara talatin a matsayin shi na profesa a wani taro yaro yana karatun ƙur'ani kawai fara kuka irin yara ƙanana ɗin nan yana tare da ƙur'ani wala profesa ya fara kuka ya ce rantse da allah da za a kwace bokon da ya gaba ɗaya cikin shekaru hamsin a ba wa yaron nan a ba shi ƙur'anin yaron nan zai yadda ya ce gashi ya girma ya haura shekara saba'in bai iya ƙur'ani ba sai turanci kamar kwado allahumma amin to yanzu ya girma ya gane turancin dukar ya ce bai san ƙur'ani ba baƙin ciki ya ce kamar zai mutu to shi yasa duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka san addininka fardu ainihin ɗin nan da mai ahlari ya faɗa ka yi ƙoƙari ka awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani awwalan ka san tauhidi sannan ka san alala kalla farillan sallah alwala ire-iren waɗannan ababen da ke kewaye da kai na wajibi wannan wajibi ne akan kuwa shine fardu aini akwai fardu kifaya kuma wannan a bar wasu ilimin rabon gado da ilimin nahawu da sarfu da balaga da baitoci ina fata an gane da ishiriniya da alburda da badamasi da shu'ara'u kace nan kan ba ruwanmu an gane ku akwai masu wannan layin amma abin da yake wajibi ne na gyaran sallah na gyaran tauhidi wannan ba ɗauke wa kowa ba sannan kuma in an yi ilimin a aiki da shi daga cikin sahabbai abu darda ya ce innama akhwafu ma akhafu mafi girman abin da nake jin tsoro an akuma baina da rabbi na tsaye a gaban ubangijina ya ce da ni alimta fama za a milta ka yi ilimi to me kai da ilimin kuma wani aiki kai ya ce ba abin da yake ba ni tsoro sama da wannan kisa idan aka ilimi kuma dole a tsare ilimi ya ce walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fin nufusi la uzima in ji mai baiti ya ce inda ma abota ilimi sun tsare ilimin to da ilimin ya tsare su da sun girmama shi da an girmama su amma duk lokacin da suka zubar da mutuncinsu suka biya kwaɗayi wajen masu kuɗi wurin 'yan siyasa wurin wane ne shi kenan an bada lalace kuma da wannan daula take rushewa shi yasa idan ka ɗauki tarihin europe irin su france da makamantansu malamai ne suka haɗa kai da azzaluman sarakuna sai daulolin suka rushe duk lokacin da aka ce gwamnati ta zamo azzaluma kuma malamai sun haɗa kai da ita to ƙarshen ba zai yi kyau ba ina fata an gane don su ya kamata su ce abin da ake ba daidai ba ne ba su ma suka shiga ana yi da su to daga na an banu Allah lalace yasa dole a farka a ainihin nemo ƙasa mafita Allah kawo mana mafita Allah ce qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka sai Allah ya ce mi ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نسي ولم فنسي ولم نجد له عزما ubangiji ce walakar hakika Allah sai da ya rantsuwa ya ce ahidina ila adam mun yi alkawari da annabi adam Allah ya gama mana nasiha bayan isa annabi Musa aka ɗauki lokaci ana wa'azi aka kawo tauhiri da girman Allah da waɗansu bayanai yanzu kuma za a ɗan ba mu labarin annabi adam alaihi salatu wassalam Allah sai ya ce walakar hakika tabbas ahidina ila adam mun riƙe alkawari da annabi adam alkawarin me alkawarin cewa ba zai ci ganyen bishiya ba an halicce shi na cikin aljanna jarrabawa ta Allah aka ce duk abin da ke cikin aljanna nan halal ne in ban da bishiya kwaɗi tak kar ka kuskura kar ma ka kusance ta inda take ma kar ka je na ce ne wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min zalimin ba a ce kar ku ci ba kar ma ku kusance ta haka Allah ya ce kamar da ce wala taqrabu zina bai ce ba kar ku yi zina a kar ku kusanci zina inda abun yake ma kar ku je to aka ce wala ta qaraba hadhihi shajara annabi adam ya ce ya dauki alƙawari ba zai yi ba shi da matarsa Allah ce fanasiya sai ya manta walam najid lahu azma ba mu samu annabi adam da azma ba da jajircewa da cijewa akan alƙawarin da ya mana kun fahimci wannan abin da kyau to a wannan gaban daga nan malamai suka samu cewa akwai ulul azmi na rusul tunda an ce adam walam na jillahu azma ba mu same shi da azma ba to sai Allah ce da annabi kuma fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri irin yadda ulul azm daga annabawa suka yi hakuri to shi akwai wasu ulul azm wasu ba ulul azm ba to ulul azm din kuma gaba ɗaya cikin 25 na Qur'ani guda biyar ne kamar da Qur'ani ya bada bayani annabi Nuhu annabi Ibrahim Musa Isa da annabin karshe alaihi musallatu wassalam da Allah ce wa idh akhadna min an-nabiyina mithaqahum yace wa minka manzon Allah kenan wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa akhadna minhum mithaqan galidha to waɗannan sune ulul azmi na rusul guda biyar wanda annabi adam baya cikin su to da annabi adam Allah ce da shi karkaci wannan ganin bishiya to sai ababe guda biyu faru na farko shi a karan kanshi an bashi a samun mai wahala dan na sha babu misali dan adam abin da bai so doka shi sa Allah ce ai hasabul insanu an turaka sudan shi kawai a bar shi aka kawai ya sakata ya wala na shi taba bada misali ana a tafsirin mu na ran laraba na ce in aka ajiye wannan wayar sai a ce mutane suna shiga daga kofar nan suna wucewa ina zaune haka ko kallon wayan nan ba wanda zai yi amma aka ce duk wanda zai wuce kai da taba wayan nan to an samu matsala wani ko za a mutu sai ya taba ya ga me zai faru don me aka ce kara taba wani ko faduwa da gangan sai ya yi sau hannun shi ya taba wayan ya ga masallacin na zai bambula su komi dan adam ko za a mutu sai ya taba to sai aka ce ga komai aljanna ka ci amma banda wannan bishiyan hey ji duk hankalin shi wannan bishiyan yake so to asamin da aka bashi na biyu kuma akwai shedan yana nan shi ma kuma zai yi nashi sai Allah ya ce mi وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Allah ce wa idh qulna lil mala'ika ka tina musu lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada gaba ɗayan su Allah ce kulluhum ajma'una a wata aya gaba ɗaya mala'iku kabba wanda bai sujjada ba illa iblisa sai fa iblis aba sai yaki a wata aya aba wastakbara wa kana min alkafirina yaki kuma ya girman kai ya kasance daga cikin kafirai a wani ku aba illa iblis tas takbara wa kana min alkafirina wani ku kuma illa iblis lam yakun min sajidina a araf to duk waɗannan da Allah tabbatar da iblis bai yi ba to anan sai malamai suka ce idan ka kalli wannan jumla an ce mun ce da mala'iku ku yi wa annabi adam sujjada he suka yi sai iblis ya ki to shi mala'ika ne in shi ba mala'ika ina ruwan shi da mu ai an ce mala'iku ban gane ko kun gane ba to sai shi kun bai yi ba yanzu sai aka ce misali yan Najeriya su yi abu kaza sai dan gane bai ba to dama ai ba da shi ake ba kun gane magana ko an ce maza su yi kaza wata mace na tsaye bata yi ba dama maza aka ce kaga bata ciki bai kamata a zarge ta dan bata yi ba to an ce ku yi sujada ga annabi adam illa iblisa sai fa iblis ne bai yi ba sai wasu malamai suka ce iblisa mala'ika ne saboda an zarge shi yaƙi kun gane ko sai aka ce da su amsan da aka ba su iblis baya cikin mala'iku saboda dalilai guda hudu guda uku dalili na farko qur'ani ya ce ba mala'ika bane ba ya ce wa idh qulna lil mala'ika usjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih dama shi ya kasance daga cikin aljanu shi yasa bai sujjadan ba kaga Allah ce illa iblisa kana min al jinni dama shi ba mala'ika bane ba na farko na biyu suka ce larabcin ayan ma ya fidda shi daga cikin mala'iku idan ka san larabci akwai al istisna'u exception kenan da turanci to shi wannan ya kasu kashi biyu akwai muttasil akwai munqati al-muttasil ya zamo wanda aka kebe shi din dangin wanda aka ainihin ware ne a ce an ce su ware su yi kaza wane bai yi ba yana cikin su kenan al-muttasil kenan akwai al-munqati bai ciki saboda mai da larabcin ake ganewa inda shi mala'ika ne sai a ce illa iblisu da zamma ina fata an gane amma aka ce illa iblisa da fata ya zama al-istisna al-munqati haka yake a ilimin larabci to a cikin luggan ma Allah fidda shi daga cikin mala'iku abu na uku suka ce dalili shine shi iblis asali kafin a halittar annabi adam Allah ya halicci banu jan aljanu ne da aka ajiye su a wannan duniya su suka fara rayuwa da suka saba wa Allah suka yi ta zubar da jini da sabon Allah Allah ya halakar da su gaba ɗayansu babu salihi sai iblis shi kadai ne bawan Allah na gari dukkan su tsinannu ne iblis ne kadai mutumin kirki kun ji wani mutumin kirki ba to da Allah ya halakar da su kaf sai ce mala'iku su ɗauke shi daga wannan duniyan amma da ke sama saboda darajar shi sai koma rayuwa cikin mala'iku kun gane wannan abin da kyau sanan shi da kanshi iblis ya nuna shi ba mala'ika bane ba Allah ce dan me baka yi sujjada ba yace khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ka halice ne daga wuta a hadisi kuma annabi ya ce khuliqatul jannu min marjin min nar ina fata an gane wa khuliqal mala'ikatu min nurin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum an halicci mala'iku daga haske aljanu kuma daga wuta annabi adam kuma daga ainihin kasa to shi da kanshi ya ce khalaqtani min narin mala'iku kuma min nurin ina fata an gane to tun da yana cikin su mutum ne yana zaune a gidan mutane a duk abin da shafi gidan ya shafe shi an baka wurin zama da ci da sha aka ce a zo a share gidan nan kace kai ba ruwanka kun gane ko to abin da iblis yake kenan tun da kana gidan nan kake kwana nan kake cin abinci ya kamata duk aikin gidan kai ma da kai za a yi ina fata an gane shi yasa Allah sai ya zarge shi ba dan shi mala'ika bane ba walau suma yace lokaci yayi to wannan kisa annabi adam tana dauke da ababai da yawa insha Allah za a shiga episode nawa kenan episode 2 gobe season 1 gobe insha Allah za mu je gaban da malamai za su tattauna waɗansu matsaloli da yawa wanda suke alaka da waɗansu ababe da yake faruwa a ƙasar nan insha Allah musamman imamul qurtubi abin da mu karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum